الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka ‘yan uwa lalle makiyan musulunci a kowane lokaci ba sa son alheri ga al'umman musulmi a duk inda suke, sawa'un ƙabilansu ɗaya ne ko ba ɗaya ba, sawa'un suna nahiya ɗaya ne ko ba ɗaya ba, inda makiyan musulunci ne, ba za su taɓa yadda da al'umman musulmi ba, ba za su taɓa yadda da musulunci ba. Sa'an kuma a koyaushe shirinsu shi ne su kawo sharri da fitina. a tsakanin al'umma. Ubangiji ta'ala ya yanko mana halayen kafirai makiya musulunci a zamanin annabi, da ce kaifa wa in yasharu alaikum, yaya al'amari yake kuna ganin za su miƙa wuya ne ko za su sassauta muku ko za su bar muku sharri da ƙariya ko za su bar jawo muku fitina. Wa yi yasharu alaikum la yarqubu fikum illan wala zimma. idan sun samu galaba a kanku to fa ba ruwansu da wane danginsu ne wane ɗan ƙabilansu ne wane makwabcinsu ne wane sun san shi ko a'a kawai kan mai uwa da wabi da wanda suka sani da wanda ba sani ba gabale ma turawan yamma babban manufansu shine tattalin arziki idan da za su samu lalatattun musulmin da za su miƙa musu wuya wato in ba ka gishiri ka bani manda kamar yadda ake fada inda har za ka yi sassauci to shi kenan su ma za su sassauta maka ta wani bangare inda suna samun biyan bukatun duniya to ba su da matsala ya za za ga waɗansu kasashen musulmi da yawa sun mika sun mika wuya ko abin da yake faruwa misali a saudiya da waɗansu kasashe ai matsalan kenan dole sai an sassauta musu taunoje su kuma za su sassauta muku taunoje amma in kuka ce za ku ɗaga musu ƙayan baya musamman kuna da arziki na ƙasa da albarkatun ƙasa ba za ku ba su dama ba don su kuma in sun ga dama ko su kifar da gwamnatin ko su kawo fitina a ƙasan ko wani abu makamacin wannan ko yakin da ake a sudan in ka je bincike ƙasashen yamma su suke sayar da makamai ma kowane ɓangare kuma suke yakan junansu sannan kuma sai a zana ce human rights kaza kaza al'ali ga ainihin waɗanda ba sa kiyaye haƙoƙin bil'adam tunda su suke sayar da makaman su suke kirkiro makaman su suke samun riba su suke samun kuɗin ko wajen da ake tono man fetur ne ko zinare to za su goyi bayan ɗan tawayen suka goyi baya suna bashi makamai miyagun makamai su kuma ta karkashin ƙasa boye su zo suna kwake wannan suna sarrafawa yadda suka ga dama abin da yake faruwa kenan ya za sai ga an daɗe ana ta yaƙi yadda ake wulakanta mutane abin zai baka mamaki yanzu an zo an ce ana cin mutuncin kiristoci a najeriya ko ana kashe su to abin da aka yi a gaza da falasɗin shi kuma mai aka yi amma kaga yana neman ya bi ruwa yana neman ya bi ruwa tunda ko a wannan mako ma sai da shugaban america ya ce ana zargin wane ne na tanyahu da corruption saboda haka yana roƙon a yaje masa ai duk wanda ya ji ya san duk wanda ya yi corruption ya mamaye dukiyoyin mutane da abin da ya kamata a matse shi ya kawo bayan ya dawo kuma a dauki mataki a kansa a gwada masa ainihin darasi ko aladabtar da shi don ya zamo darasi ga walansu amma haka ce an yafe wa mutum shi kenan kamar yadda ake a Najeriya shi yasa kowa ya samu dama sai ya kwasa ko liman ne saboda in ka kwasa da yawa to za a kyale ka akwai abin da ka zo ka yi walla walla kawai shi kenan kyale ka za a yi yasa ko liman ne ya samu kofa zai kwasa balle babar tayiri wanda ya ritaya wanda da ya kwatanta gafiya duk waɗanda suka yi ritaya a da sun kwatanta gafiya yanzu ban haka dawo da so aikin gwamnati wato sai wani ikon Allah don wani yana nan yana zaune a gindin masallaci ko zai yi sammako ya zo masallaci da wuri yana cizon yatsa yadda da suka kiyaye dukiyoyi yanzu kuma ake fataka bai ba da wannan baban nake nufi ba eh amma duk wanda ya tsarku da shi ake yi kira to Allah ya kyauta saboda haka ya koyan uwa lalle ba wai tattalin arzikin ne kawai a gaban su ba tunda akwai musulunci a ciki musulunci kuma yakan takura mutum a rayuwarsa menene takuri zai ce ka kiyaye dokokin Allah ka yi taka banzan kuma kowane dan adam baya kun haka ko bayan Allah ma danne zukatansu suke yi su yi biyayya wa Allah saboda zuciya la'ammaratun bi soye haka Allah ya yi ta naturally zuciyan kowane mutum tana son karkata tana son ta yi walwala tana son ta aikata abin da ta ga dama amma duk da haka Allah ta'ala ce ga dokoki ni na halice ka na baka yanci na baka hurriya you have right amma kuma duk da haka ga dokoki na ka kiyaye domin a gane za ka yi biyayya ne ko kai mai taurin kai ne gaba da haka ko bayan Allah dan da zuciyarsu suke su kiyaye dokokin Allah duka kowa ya riga ya sani waɗannan arna ko kafirai ai ba sa son dokokin Allah musulmin ma yaya ake fama da su da dokokin Allah balle wanda ba musulmi ba kowa ya sani saboda haka ya koyan uwa waɗannan idan suka samu galaba a kanku ba za su kiyaye dangantaka ko kabila ko wani abu makamancin wannan ba suna muku baki ne kawai amma zukatansu wato ainihin suna adawa da ku sannan kuma mafiya yawan su fatikai ne in ji Allah saboda su sun riga sun sallama sun sayar da ayoyin Allah sun zaɓi rayuwar duniya akan lahira kuma sun toshe gabarin hanyoyin Allah sun yi barna iri daban-daban lalle abin da suke aikatawa yayi muni Allah ta'ala yana da jaddada mana ba sa fa kiyayewa ga mumini zangantaka ko wani abu ko wani alkawari ba ruwan su da wannan saboda haka waɗannan su ne masu ketare iyaka to amma kaga ka'idar musulunci bayan an yi tsanani sai Allah ta'ala ya ce fahimta ku idan sun tuba wa aqamu salata suka tsayar da sallah wa atau zakata suka ainihin bayar da zakka to waɗannan sun zama faisuwa nukun fitini yan uwanku da cikin addini shi yasa ko daga wace kabila kake inda ka karbi addinin musulunci kana kiyaye dokokin Allah ka hadu da kowane ne to dan uwanka ne hukuma islamiyya kenan to don haka ubangiji ta'ala ya ce muna bayanin ayoyi dalla dalla ga mutane waɗanda suke wato masana mutanen da suke da hankali kenan yasa anan muka ce da'awan musulunci da'awa ce guda daya tunda Allah ta'ala ya ce ya ku mutane mun halice ku daga ainihin namiji da mace nana Hawwa da Annabi Adam mijinta Annabi Adam alaihi salam sannan kuma muka sanya ku bangarori daban-daban da kabilu masu yawa a duniya wato mun yi haka ne domin kusan juna ba wai ku ta yake-yake kuna adawa na banza da wofi ba waɗanda suka fi ku karama a wajen Allah su ne waɗanda suka fi ku tsoron Allah kuma Allah masani ne mai ba da labarin duk abin da wato ake aikatawa saboda haka musulunci shi yakan dunkule mutane wuri guda ko da bakake ne ko farare ko ma yaya suke to amma baka sani duk wanda kuma baya musulunci kowane iri ne shi fa yana adawa da kai ba zai taba yadda ba zai taba amincewa ka zauna lafiya ba sai ya jawo maka fitina Allah ya sauke saboda haka ya koyan Najeriya da shugabanni idan har muka bar karantarwar musulunci muka yi riko da al'adu na ainihin Yahudawa da Nasara da al'adu na kafirai muka yi riko ko muka yi koyi da su a kowane lungu domin muka jefa kanmu cikin azabtarwa da gargadi da kuma ainihin wahala su waɗannan makiya ba za su taba kyale mu ba cikin sauki za su iya gamawa da mu musamman a samu shugabanni marasa tsoron Allah wanda za su sace dukiyoyi su kai musu su je su gina su su za su yi amfani da dukiyoyin su yi alfahari da dukiyoyin sannan kuma idan ka zo ka ce za ka janye dukiyan ma su zo su yi maka gargadi ba kai ba har wanda yake bayan ka ma sai sun murkusa shi ba za su bar shi ba saboda haka kai ka ɗauki dukiyanka ka kai masa don ya maka dadin baki ka kai masa shi kuma ya riga ya yi ƙarfi ya rike dukiyar to ba zai taɓa barinka da wannan dukiya ba zargin ma da yake waɗansu da yawa waɗansu manyan mutane sun kwashi kuɗi sun je sun tara a can an ga yawan kuɗinsu ƙarshe kashe su ake yi kawai sai dai a dawo muku da gawan babban mutuminku a riga an kashe shi kuma ku bi yadda dukiyarsa take dukiyarsa tana can a hannun waɗansu yahudawa riƙaƙƙu duk yadda aka yi sai a ce ya ko wani agreement ɗin da aka yi ba zai taɓa wannan biliyoyi ɗin ba sai bayan shekara ɗari shi ko ba za a kawo masa ya sayinin ba ba mamaki sai an masa allura hankalinsa ya gushe sai ya sayinin sai su gwada muku ga sayinin dinsa duk makin din da aka je aka yi sikanin zai tabbatar da cewa ko ya gwada na'uran zai gwada sayinin dinsa ne to bayan shekara ɗari ba ya sa ba wani jikansa ma gigice ke ba ma shi ba ba ƴaƴansa ba sai ga ƙarshe dama dabara ce kawai to tun da suka fahimci in dai sun fahimci mutane a shararai ne sannan kuma sun fahimci sirrinka yadda ya kamata domin ka sake hanyar Allah cikin sauki za su gama da kai saboda haka muna addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar da shugabanninmu su gane kurakuransu domin su gyara mu ma ya shiryar da mu wajen bin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya ce wa manzon Allah walantar za an kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum lalle yahudawa da nasara ba za su taba yadda da kai ba sai ka bi hanyarsu ba wai sai ka canza addini completely ba a'a in dai kana bin duk abin da suka kawo maka kaya ya sake addinin ka to shikenan wannan za su kyale ka sai dai kuma Allah tabaraka wataala zai kyale ka saboda haka ya ku uwa lalle hakika mafita daga wannan kamar yadda muka ambata tsoron Allah da kuma gaskiya a cikin al'amura sannan kuma kamar yadda muka ambata a nan da adalci a cikin dukkan al'amura. Tunda wani lokaci in aka ce adalci ana nufin musamman na sama sai adalci mana kasa. Idan ka rike adalci, to ko da wani ya zo zai ture ka ba zai iya ture ka ba. Sannan idan ka yi gaskiya babu yadda za yi Allah ta baraka wa ta'ala ya kunyatar da kai. Duk waɗannan suna karkashin takawalla tsoron Allah to abin da yake damin mu kenan. Ko yanzu maganar da ake yi a ce shugaban INEC mai yiwa bai san za a tono masa wannan ba ya zawon lokaci in ka duba sai ga muzulin muzulin din ba da amfani ko bai yi amfani ba tun da yanzu maganan da ake shugaban inec din takaddan da aka fitar dama ya taba zargin musulmin najeriya ya kai karansu waje ya goyi baya kuma muzulin muzulin tiket din shi ya bashi shugabancin inec din aika ga aikin banza aka yi aikin banza aka yi mutumin da yake yana adawa da ku yana yaƙanku a da tun da bai san zai samu wannan shugabanci ba mai yiwa da ya san zai samu wannan shugabanci zai ta kasan don yana tsoro amma yanzu da aka fitar abinda kungiyoyin musulmi suke kira a najeriya suka ce a saukar da shi don ba zai adalci ba tun da daman azzalumi ne wanda ma suka yi bincike suka yi kiliyarin ɗinsa ma ba su yi adalci ba wannan fa irin Najeriyan da muke ciki kenan saboda haka in an yi muslim muslim sannan kuma an zo an ɗauki makiyin musulunci wanda ya yi a rubuce ba zai iya gogewa ba inda ya samu dama fiye da haka da ɓarnan da zai yi wa musulunci ba sani ba ba mamaki ma a baya ya yi ɓarna da yawa babu wanda yake da shaida sai Allah amma yanzu kuma an zo an ɗauke shi an bashi babban matsayi ya yi jagoranci shi yasa ina daɗa jaddadawa ko za mu yi muzilin muzilin gaba to sai mun samu cikakken bayanin ba haka ba muzilin muzilin ɗin inda irin wannan ne to na faɗa muku aikin banza ne kuma bai amfani ba الله يسوكي اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك واعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلوا وسلموا على خير البرية محمد بن عبد الله كما أمركم الله تبارك وتعالى في موكب تنزيله في أمر بدأ بنفسه ثم صلى بملائكته ثم صلت بكم فقال أصل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله